إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokacin a gidan wannan talabijin mai albarka na sunna tv eks niger domin ci gaba da wannan shirin mai albarka na tarbiyyar yara a musulunci wanda wannan shine darasi na goma sha hudu a cikin jeren giyan darussukan da muka gabatar in Allah ya so darasi wanda ya gabata wannan shine darasi na sha biyar sha biyar kenan darasin da ya gabata malam ya yi muna bayanin wasu daga cikin hanyoyi wanda za a bi a tarbiyyantar da yara tarbiyya ta addini wanda ta dalilin wannan yara za su yi amfani iyayensu a duniya da lahira ya zano muna daga ciki a tarbiyyatuhum ala ta'atillahi wa rasuli tarbiyyin yara akan yi ma Allah madaukakin sarki biyayya da manzonsa biyayya dukkanin amfanin da ɗanka zai maka a duniyance matukar bai bi Allah da manso ba to tabbas wannan amfanin zai kasance hasara zai kasance na da na sani a ranar tashin alkiyama don haka kenan dole ne kamar yadda muke kokarin ganin mun sa 'ya'yanmu sun mu yi muna biyayya dole mu yi kokarin sa su yi ma Allah maɗaukakin sarki da manzansa biyayya domin asalin halittar mu ita ce mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki kuma su asali wannan yaran Allah maɗaukakin sarki shine ya baka su da nihin ka tarbiyyantar da su a hanyarsa kenan ya kamata a ce game da tarbiyyar 'ya'yanka ka gabatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ke so da abin da kai kake so so da yawa kana su ɗanka ya zamanto kaza kana su ɗanka ya kaza kana su ɗanka ya kaza amma idan ka tuna da cewa wannan kazan da kake so yi ya saba ma mahalicinka mahalicinsa sai ka hana shi wannan abun ka gabatar da abin da Allah yake so kan abin da kai kake so Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم bai dace ba ga musulmi ko musulma idan allah maɗaukakin sarki ya hukunta wani abu ya kasance suna da zaɓi a cikin wannan al'amarin da haka allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan yi ma allah maɗaukakin sarki da manzonsa biyayya da kuma son manzon allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa a yau za mu tashi inda mala yake bayanin tarbiyyatuhum ala mahabbatil ulama'i wa wulatul amr tarbiyyan yara akan son malumai da kuma shugabanni wulatul amr su ne majibintan al'amurra ma'ana shugabanni yan tarbiyyantar da yara akan son malumai da kuma Uh, majibintan al'amurra ma'ana su ne shugabanni domin bayan haƙƙin Allah da manzon Allah da na iyaye haƙƙi mafi girma shine haƙƙin malumai da shugabanni inda ma akwai lokacin da ma haƙƙi ma maluman zai yi girma da na shugabanni akan na iyaye malai ce wa min al'umuri muhimma yana daga cikin al'amurra masu mahimmanci allati yambagi lil aba'i wal ummahat wanda ya dace ga iyaye maza da iyaye mata al'inayatu biha kula da su tarbiyyatul abna'i ala mahabbatul ulama ala mahabbatul ulama wa wulatil amr tarbiyyan yara akan son malumai da kuma shugabanni li'anna al ulama'a warasatul anbiya domin su malumai magada annabawa ne wal anbiya'u lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran su kuma annabawa ba su bar gadon dinari ba ko azurfa ma'ana ba su bar gadon zinariya ko azurha ba ma'ana ba su bar gadon sefa ko naira ba dola ko euro innama warrathul ilm abinda suka bar gado shine ilimi faman akhadahu duk wanda ya karbi wannan ya dauki wannan ilimin akhadha bi hazzin wafirin ya dauki rabo mai girma min mirasi min mirasihim daga gadon su wannan asalin wannan kalimar ta malam hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malumai magada annabawa ne ashe da muka ce bayan hakkin Allah hakkin manzon Allah shine ke bi kamin ma na iyaye ashe a wani bangare za mu iya cewa ma ashe na malumai ma yana gaban iyaye domin su malumai su ne ke aikin da annabawa suka yi su ne ke a matsayin annabawa a lokacin da babu annabawa da haka wannan yana ƙara girma yana nuna mana girman malumai a cikin al'umma kasancewarsu masu gado mamaya na annabawa ya zuma ruya fil athar akan cewa ulama'u ummati ka anbiya ibani isra'il annabawan al'ummata kaman maluman al'ummata kaman annabawan banu isra'il ne san banu isra'il yahudawa da nasaru a zamanin su an yi annabawa masu yawa annabawa daban-daban annabawa a lokaci guda ma sun taba kashe a cikin dare guda sun taba kashe annabi saba'in wannan shine wannan asali ke nuna cewa annabawa a lokacin a banu isra'il kawan matsayin maluman wannan zamanin ne ma'ana sai nuna malumai na wannan zamanin suna a matsayin annabawa na wancan zamanin allah ka kara ma malumin mu rahama sannan kuma ka kara musu daraja ka kara musu lahiya ka kara musu ilimi mai amfani sannan kuma ka daidaitar da su akan abin da yake shine daidai malumala yake cewa wali annal ulama a idha shakka fihim domin annabawa idha shukka fihim ko idha shakka fihim ko idha shukka fihim domin su malumai idan aka yi shakka a cikinsu wa bi ilmihim da iliminsu wa adamu ihtiramihim da rishin girmama su wa izharu akhta'ihim ta bayyanar da kurakuransu inda abina'i a wajen aya yusabbibu khataran aziman alal umma wannan yana sabbaba yana jawo hatsari mai girma hadari mai girma a cikin al'umma ma'ana rena annaba rena malumai da rishin girmama su ƙoƙarin neman kuskurensu a wajen yara yana shawo hatsari mai girma don me yasa li'anna al-ilma yutalaqqa an tariqihim domin shi ilimi ta hanyar su ne ake samun shi ma'ana su malumai ta hanyar su ne ake samun ilimi wa shari'atul islamiyya da shari'a ta musulunci yutalaqqa an tariqihim haka shi ma ta hanyar su ne ake samun wannan fa yakunu bidhalika qad hadama shari'atul islamiyya da haka idan yaro ya haka sai ya kasance ya rusa shari'a ta musulunci duk lokacin da yaro ya raina malumai ko a cikin al'umma aka raina malumai to tabbas ta wannan hanyar za a rusa addinin musulunci domin addinin ta hanyar su ake samu shi kenan duk abin da za su faɗi ba za a yarda da su ba kenan ba za a san addinin ba wa kadhalika al-ibn haka kuma yaro indama yakburu idan ya girma saufa yabhasu amman yatalaqqa al-ilma an dole zai binciki wanda zai nemi ilimi a wajensa walan ya akhudha anil ulama kuma ba zai taba daukan ilimin daga malumai ba li'annahu shukkika fihim wa fi ilmihim domin an sanya masa shakka ta malumai da ilimin su an sanya masa raina maluman an sanya masa rishin rishin ganin darajar maluman to ta aka zai dauka ilimi a wajen su wa rubbama talaqqa min ulama'id dalala mai yawa dalilin wannan sai ya kai ga daukan ilimi a wajen badattun malumai wa ashabul afkaril munharifa da ma'abuta tunani wanda yake karkatacce fakana hadal ibn da haka wannan yaron sai ya kasance wasila ta hadimin lil mujtama ma'ana hanya ce wadda ake bi a rusa al'umma in wa masu girma wannan yana nuna yana nuna muhimmancin malamai da girman su da darajar su a cikin mi a cikin al'umma raina malamai yana jawo ko da ma ka nemi ilimin ka rasa amfanin ilimin shi ne wani malami yake ke wake ke cewa innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama isbir lida'ika in jafauta tabiba waqna bi jahlika in jafauta mu'allima yake cewa likita da malami wayannan mutanen guda biyu idan ba a girmama su ba ba sa bada amfani ya ce ya haƙuri da ciwonka inda har kare na likita zamna da jahilcinka inda har ka meke da suna kare na malamai me ke nihi da wannan misali likita ne musamman hara da likita likita ne ka zo yansa neman magani sai kake masa shekantaka kana masa rashin ladabi kana munanta masa ladabi misali da a ce zai maka allura inga ka tattara ce zai maka ita ina jin zai maka ita ma a ijiya zan mi don rashe ladabi da kamar shi ba in magani kaza za a rubuta zai rubuta maka magani kaza maganin da zai kawo ciwo sai ya kara maka maganin da zai bi maganin da zai warkar da ciwo sai rubuta maka maganin da zai ma kara maka ciwo don mi don maka masala da yau ka girma masa ba haka malami ba zai baka mai amfani ba shi ne wani yake ba da labari wani malami ne yake koya ma yara karatu ke koya ma yaran wani mai gida karatu sai mutumin ya biyo akan hanya sai isko wannan malamin yana cakuli ma yaron ayoyi yana sa mashi ayoyi a cikin juna sai mutumin ya ce kai malam ba ka lura kana sama yaro ayoyi a cikin juna sai wannan malamin ya ce ni ma uban shi watanni yake samina a cikin juna me yake nuhi biya na yake samina a cikin juna sai an yi wata biyu sannan a ɗauki na wata guda a bani na wata wanda ya wuce yanzu a cikin sabon wata ne za a bani su to shi sani ma nake sa masa karatu a cikin yuna ga duka wannan duk da wannan ba uzuri bane amma dai na nuna me na nuna hatsarin rashin girmama malamai da kuma rashin basu haƙƙin su malamai suna biyan mu haƙƙi mai girma daga cikin haƙƙin da suke biyan mu shine yi musu biyayya yi musu biyayya alhadisai da dama sun nuna mana farla ta malamai daga cikin su faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم bambanci falala hihiko da yake tsakanin malami masani da mai yawan ibada wanda baya da sani kan bambancin da yake tsakani na ni annabi muhammad ne da kuku da ba annabawa ba sannan sai manzo Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa wa ahlas samawati wal ardin da ma'abuta sama da ƙasa hatta namlata fi hujriha hatta tururuwa da take a cikin kejinta ma'ana take a cikin raminta wa hatta alhut kai hatta ma kihi la yusalluna ala muallimin nasi alkhair suna salati suna neman gafara suna addu'a ga wanda yake koyawa mutane alkhairi a wani hadisi manzo Allah yake cewa laysa minna man lam yujilla kabirana baya daga cikin mu wanda bai girman manyan mu ba wa yarhamu saghirana kuma ya ji kankananan mu wa ya arifu alimina haƙahu kuma ya san haƙi ga yake da suna ga masanin mu mana ga mutum wanda yake yake mai ilimi ya zo daga cikin tarihin magabata al'imam ibn abbas radiyallahu anhu wanda kun san dan uwan ma'aifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na kuzan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman kane yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas yana ɗaya daga cikin shigaru sahaba kananan sahabbai to ya kasance yana zuwa neman ilimi a wajen a ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab shi kuma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kuttabil wahyi suna daga cikin da suke rubuta suke rubuta wahayi idan ya zo a gidansa don neman ilimi zai zamna a bakin kofa irin mawai mutum ya zo ce a ashe a ce mawa ne ina sallama a in ya zo sai ya zauna bakin kofa ya ce bai yarda ba a ce a gaya masa a ce wai ɗalibi ne ya zo neman sa'a bai kamata ba a ce an tado malam daga gida wai don saboda ya zo ya ba mutum karatu a kai za ka zamnawa malamin ya zo ya isko ka ko kuma kai za ka zo ka isko malamin ka ɗoka a wurinsa yana a zaune bakin kofa kura da komi yana biyu yana yana bugun kansa sai sai ubay ya hutu a bakin kofa sai isko su zaune ce ya ibnu abbas me yasa ba kai magana ba in hito ko kuma in je ma gida in ba karatu yace a yace innahu yanbaghi lil hibari an yu'azzam wa yushraf ay ya dace malami a girmama sa a bashi darajarsa a haka idan ya gan shi akan doki yana tahiya shi ke jan dokin yana jan malam yana sama shi kuma yana jan yana jan linzami shi sai nuna hidima da ake samu ɗalibai suna ma malamai ba abu ne wanda musulunci ya hana abu ne wanda musulunci ya koyar da shi wanda za ku gani ya yi karanci a cikin malaman mu na ahalus sunna mafi yawanci wancan bangaren su suka yi wannan ko da yake su kuma wannan sun kauce ma hanya wanda dai ake so a girmama malami a girmama shi daidai gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki umurta a girmama shi kada a ba shi da matsayin annabi ko kuma matsayin Allah madaukakin sarki a girmama shi daidai gwargwadon abin da yake girmamawa ne ga gare sa sannan akwai mai da suna ibn mubarak rahimahullahu ta'ala a cikin akwalikin sai yake cewa man istakhaffa bil ulama idhahabat akhiratu duk wanda ya raina malumai to ya lalata lahirarsa wa man istakhaffa bil umara idhahabat dunyahu duk kuma wanda ya raina shugabanni to ya lalata duniyarsa wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuhu duk kuma wanda ya girmama sauran mutane sauran yan uwansa to mutuncinsa zai tai mutane ba za su ga girmansa ba za su ga mutuncinsa ba har yanzu daga cikin akwal ke ibnu abbas yake cewa dan me yasa yake cewa mutum ya lalata lahirar sa in girmama in ya raina malumai idan saboda su ne ke nuna maka lahirar su ne kokarin koyar da kai abin da zai gyara maka lahirar ka kenan rashin girmama su da raina su ya ina iya jawo samun matsala a lahirar mutum Allah ya kare mu a cikin har yanzu akwai ibnu abbas yake cewa man adha faqihan faqad adha rasulullah wa man adha rasulullah faqad adha Allah azza wa yake cewa duk wanda ya cutar da malami to kamar ya cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya cutar da manzon Allah kamar ya cutar da Allah madaukakin sarki ne dan me yasa ka cutar da malami kamar ka cutar da manzon Allah ne domin shi malamin yana aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ka cutar da manzon Allah ka cutar da Allah dan me yasa dan manzon Allah yana aikin Allah ne subhanahu wataala shi yasa a yanzu imam ahmad yake cewa luhumul ulama'i masmuma shi naman malumai ana gigaran malumai naman malumai abu ne wanda yake da yake da suna poison maganin mutuwa kina idan mutum ya cisa ke cewa man shan mahamari ba duk wanda ya sunsuna sa zai rashin lahiya wa man akala hamata wanda ya cisa kuma zai mutu me yake nufi da wannan yana nuhin ma'ana mutum ya zauna da cin mutuncin malumai ko kuma yana cin naman su yana gigar su domin gigar cin nama ne to yake cewa to naman su malumai gigarar sa cin sa ba zan ki da kwai in ka ci zaka mutu me yake ni zaka lalata lahirarka in ka sun suna ma'ana kana so ka ci mutuncin amma baka ci mutuncin ba to shi kuma wannan zaka yi rashin lahiya ma'ana dai yake wannan yana dai babu alkhairi a cikin gigaran malamai da aibanta su shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima dai nuna mana girin malamai ke cewa ufaddilu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidi almajd wa sharafa yake cewa ina hihita malamina akan ma'aifina yace ko da yake ko ta hanyar ma'aifina ne na samu ɗaukaka ta dangantaka dan me yasa nace na hihita malamina akan ma'aifina yace fa hadha murabbir ruha war ruhu jawharu wa dhaka murabbil jisma wal jismu kasadaf yace wannan ala shi malami mai tarbiyan ruhi ne shi kuma ruhi shine asali idan ka mutu ruhin ka ne za a ɗauka aje da shi ma a rataye aljanna ko a rataye a wuta yace shi kuma jiki shi kuma wannan ma'ana ma'aifi shi ne mai renon jiki shi kuma jiki ƙasa zai komawa daga mutu zai koma ƙasa shi kuma ruhin shi ne ke a wajen allah maɗaukakin sarki ma'ana wannan me yake nuna yana nuna mahimmancin malamai me yake da suna a cikin al'umma yana daga cikin haƙƙin malamai faɗin sa'id bin musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa ali bin abi talib yana cewa inna min haƙƙil alim yana daga cikin haƙƙin malami Allah tuktira alaihi bi su'al kada ka yawaita mishi tambaya wala tu'anituhu fil jawab kuma in ya baka amsa kada ka wuce gona da iri ma'ana yawan tambaya ka kore malami da tambaya wannan cin haƙƙinsa ne in ya baka amsa kuma shi ma haka ka kore kaza da kaza shi ma wannan duka akwai wanda asali manzo Allah sallallahu da kansa ma hana mu yawan tambaye tambaye sada'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wasu Allah ya ce ku bar ni inda ba ku amsa ya isa ku bar haka ne ku wuce gona da iloshin tambaya domin yana daga cikin abin da ya ya halakar da mutanen da suka bace mu yahudu da nasara shine yawan tambaye tambaye wanda baya da amfani da kuma yawan saba ma annabawan su to yace kada ka cika kada ka yawaita ma malami tambaya wanda ba ta da amfani tana daga cikin haƙƙin sa yace wala taqdi lahu wala tufdi lahu sirran sannan kuma kada ka bayyana sirrinsa ya gaya maka wani abu na sirri kada ka bayyana sa ya ce wala taktabanna indahu ahadan kada kuma ka kama masa gigarar wani misali wani mutum ya gayi aibin sana kaza da kaza kada ka zo kana kama masa domin wannan asali ba abin da zai kara masa in ba cuta ba ka yi kokari ka kare mutuncinsa a lokacin da babu shi nan yana gigararsa amma kada an gigaran ka zo ka gaya masa don wannan zai iya shawo zai iya shawo shiga a cikin damuwa yasa wani malami ke cewa mai kawo gigarar wani mai kawo mini labarin an yi gigarata ya ce ni ina ɗaukar sama ya yi cutar da ni fiye da wanda ya gigaratawa ya ce don me yasa ya ce don saboda wanda ya gigaratawa ni ba ma san an yi ba da haka ban damu ba amma shi yanzu da ya zo ya kawo mini shi ya sami ni shi ya sami ni cuta ya sami ni cuta yasa ba alkhairi bane wanda an gigaran mutum ka zo ka ɗauko ya masa a'a ba alkhairi ba ne ka kare mutuncinsa ne ka hana gigararsa wannan shine alkhairi shine abin da ake so shine ce kada ka kawo gigarar wani a wajensa wala ta tuban na asaratahu kada kuma kai kokarin neman kuskuren da yi abinda kuma aka jarrabe da yawa daga cikin al'umma mafi yawancin al'umma ba wanda suke shirin su ga suke jiran su ga wani sharri yayi wani kuskure in ba malami ba subhanallah ana jiran a ga yayi mummunan abu a samu abin cewa wasu mutane za su yi wani laihi ma san ba a damu ba amma da malami za a wani laihi wanda bai kai wannan ba ma a za a kan ba masa a duniya wannan shi ne na yi daga cikin haƙƙin malami la ta tuluban na asaratahu kada ka nemi ko da shi kana neman ina ne kuskure ina ne kuskure ya ce wa in zalla kabilta ma'adiratahu daga cikin haƙƙin malami in ya yi kuskure a karɓi uzurinsa ya yi kuskure a karɓi uzurinsa domin jalla man la yukhti Allah ne kawai baya kuskure la ma'suma illa man asamahu Allah la ma'suma illa nabi babu wanda yake baya kuskure in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuskure ne zaman to muna neman mai ke da suna idan malami kuskure yake ba sa uzuri dole ne da malami kuskure a ba sa uzuri misali sallah wadda ta wuce an samu daga cikin limammai na wannan kasar musamman limami babba na masallacin da shugaban kasa yake sallah a cikin sallah ya kuskure cikin karatun suratul gashiya ya tsallake wasu ayoyi dalilin wannan aka ɗauko ana ta kama mahamma suna kiran waye a mekin suna a tuɓe sa ma'ana a jidda sa daga wannan limanci a sa wasu da a ce ana yin haka nan da babu wani limami da zai dawama da babu wani limami da zai dawama babu wani malami wanda baya kuskure musamman a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin mu'jizan alkur'ani shine duk yanda kake wata ran sai ya sai ya hi karhin ka wannan shine kenan Allah ya kare mu na gaba yake cewa alayka an tuwaqqirahu wa tu'azzimahu lillahi ma dama yahfazu amra Allah kuma yana daga cikin haƙƙin malami a girmama sa matukar yana girmama yana girmama umarnin Allah madaukakin sarki malamin matukar yana bin Allah to dole ne shi ma a bisa a girmama sa yace wala tajlis amamahu daga cikin ladabin sa kada ka zamna a gaban sa ma'ana idan wurare ne wanda yake wurin zama ne hakan ga ma'ana nan kamata yayi ka bashi ka gabatar da shi akan kanka yace wa in kanat lahu hajatun sabaqta alqawma ila khidmatihi daga cikin haƙƙin sa akan kai ɗalibi in yana da bukata ka riga mutane zuwa ga wannan bukatar ma'ana a cikin ɗalibai ne ake zanta da malami shi ya ce ina so a kamin ruwa alama ta alkhairin wannan ɗaliban shine aga ana ga goriyo kowa na so ya kawo kowa na so ya kawo wannan shine alama ilimi ba za ka taɓa samun albarkarsa ba sai ka girma wanda kake neman ilimi a wajensa me ya jawo a wannan zamanin ilimi ake ganin karancin albarkarsa shine yasa saboda me saboda girshin gidan malamai nawa ne zaka ji an ce ɗalibi ya ba malami kashi a nan ba a jima ba audu muni wani ɗalibi ya kare ma malaminsa hannu ko da yake malami ne na duniya amma duk da wannan shi ma ana so a girmama wanda yake karantar da ilimi ko da na duniya ne ilimi ko wani iri alkhairi ne domin ilimi na duniya shi ma yakan iya zamanto ibada idan an sanya sa a hanya ta ɗaukaka addinin allah maɗaukakin sarki yan uwa masu girma a takaice a nan malai na nuna muna mi nuna muna na daga cikin tarbiyyar da ya kamata mu ba yaranmu mu nuna musu son malamai da wanda suke karantar da su da wanda ba su ke karantar da su ba gaba ɗayan malamai wallahi duk yaron da ya tashi da girman malamai turawai su za ta yi albarka shi za ta yi albarka hatta a cikin shugabanni bincike yana duk shugabannin da ke nuna maki girman malamai sun yi daraja da shugabannin da ke wulakanta malamai gwamnatin da ta gabata wadda aka rushe yana daga cikin abin da ya jawo rushewar ta shine kaskantar da malamai da rashin ganin girman su wannan shine kenan Allah ya mun rahama maliki cewa wa amma wulatul amri amma majibinta al'amurra ma'ana shugabanni fahimul ladina yasusun al'umura su ne wanda suke jujuyi al'amura na duniya na duniyan al'umma na ƙasan al'umma wa yuqimuna shari'a kuma suke tsayar da shari'a wa yuhafizuna 'ala al'amn kuma suke kiyaye al'amun shi ne mai da suna a kwanciyar hankali wata shitamiwa alaihimul kalima aka kuma kalima take haduwa ta hanyar su ma'ana haɗin kan al'umma yana haduwa ne ta hanyar samun shugabanni cewa lizalika kala ta'ala dalilin wannan ne allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kwanda kai imani ati'ullaha wa ati'ur rasula ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzo biyayya wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta al'amari daga cikinku fa ulul amr ma'abuta al'amari humul ulama'u wal umara su ne malumai da kuma shugabanni ta ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa haƙƙinsa da na manzon Allah da nawa da na shugabanni domin su khalifofin Allah ne akan ƙasa wale ce wa yalil asafi shadid sai dai kai ciwo abin haushi an taka afi majalisi ba'adil musulmina abin haushi mai tsanani abubuwa da yake yi a cikin majalisi a mana a cikin wuraren zama na wasu musulmai algiba mana gigara cin nama gutsuri tsoma wannamima da kuma annamimanci lil ulama'i wal umara na malumai da shugabanni ma'ana daga cikin abun haushi a ce wai a samu wasu daga cikin musulmai a wuraren zaman su ba aikin da suke yi in ba gigara ba da cin nama da annamimanci na malumai da kuma shugabanni wa izharul wa izharul akhta'u wa ibrazuha da kuma bayyana kurakuransu da hito da su hili walau nazar ahaduhum ila uyubi nafsihi kuma da a ce ɗaya daga cikin wannan masu cin mutuncin annabawa malumai da shugabanni ya yi dubi zuwa ga aibin kansa wa akhta'uha da kuma kurakuransa lafaqatil kathira mimma yaquluhu anhum da ya wuce fiye da abin da suke faɗi game da su ma'ana masu wannan aikin na cin mutuncin malamai da shugabanni da a ce sun lura da kurakuransu to da sun tabbatar da cewa ma da ya tabbata a gare su akan cewa kurakuran da su suke ma yahi nawa yahi na shugabannin domin lokacin da kai asali kana kurakurai yanzu ka zo kana gigaran su su yanzu ka ka hada laihi guda biyu laihin da yake kai tsakaninka kai kadai da kanka da laihin da yake tsakaninka da wa tsakaninka da su wannan shine kenan ya ce wa kafa bilmari ithman an yi haddita bi kulli ma sami'a kuma ya ishi mutum girman lahi ya ba da labarin duk abin da ya ji ina hadisi ne asalin wannan maganar ma'ana yana daga cikin kuskure duk labarin da kaje game da shugabanni game da malumai ka zo ka rika kana ba da labari kana kambama wannan al'amarin wannan kawai ya ishi girman laihi gare ka a wajen allah maɗaukakin sarki mala yake cewa wa ya lil asaf har yanzu kai co annal abna'a akan cewa yara ya'ya ya jili suna fi mitli hadin majalis suna zama a irin wannan majalisu sukan wa'inda ba abin da ake in bacin mutuncin malamai da shugabanni wa ya talakauna hadal kalama bil qabul suna karban wannan maganar da hannu biyu ma'ana suna aiki da abin da ake faɗi da abin da suke ji ana faɗi na aibata malamai wa yakburuna ala kurhil ulama'i wal umara sai yaran nan su tashi su girma da kyamar shugabanni da malumai mimma yusabbibul fitan abun da yake sabbaba abun da yake jawo fitunoni wa tabdi' da kuma bid'antarwa wa tafsiq da kuma fiskantarwa mana fasikantar da malumai da shugabanni bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa rubbama kana hadal kalam kuma mai yiwa wannan maganar allati yunqalu anhum wadda ake cira to musu ana gaya musu aktsaruhu kadhibun mafi yawancin sa ƙarya ne wa buhtanun da ƙirƙiran ƙarya bila hujjatan bila hujja wala dalil ba tare da hujja ba da dalili wa yurawijuhu ada'ul islam makiya musulunci suna kambama wannan maganar suna shelarta wa ada'u hadhihi al-aqida as-safiya da makiyan wannan aƙidar ta musulunci tsarkakakka allati qamat alaiha hadhihi albilad alislamiyya wadda akan ta ne wannan garuruwan na musulunci suka girku suka tsayu mali ce wa yaqulu sheikh abdul aziz bin baz rahimahullah الشيخ عبد العزيز بن باز Allah ya ji kansa yake cewa laisa min manhaji salaf baya daga cikin manhaji ma'ana hanya ta magabata التشير بعيوب الولاد معناه كمبما أي بن شواغبني وذكر ذلك على المنابر da ambata haka akan mimbarori li'anna zalika yufdi lil inqilabat domin wannan yana iya jawo juyin mulki ana baya daga cikin hanyar magabata kambama shela da me da suna faɗaɗa bayanin aibin shugabanni wannan shi ke jawo mi fitina ta juyin mulki wa da musamman wa ta'a da rishin shi da biyayya fil ma'ruf a cikin kyautatawa ga shugabanni wa yufdi ila al-khuruj alladhi yadur wa la yanfa wannan yana iya kai ga hito na hoto da shugabanni wanda yake cutarwa baya amfanarwa walakin at-tariqa al-muttaba inda salaf sai dai hanya wadda magabata suke bi annasihatu fi ma bainahum shine ma'ana hanyar da magabata suke bi don gyara kurakuran da shugabanni suke yi shine annasihatu fi ma bainahum nasiha a tsakanin su wa baina sultan da shi shugaban wal kitabatu ilayhi da yi mishi rubutu ma'ana rubuta mishi sako a rubuta tura masa awil ittisali bil ulama ko kuma haduwa da malumai alladhina yattasiluna bihi wanda suke da alaka da shi hatta yuwajjah ila alkhair har sai an fuskantar da shi da alkhairi ashe ko da a ce kai malamin baka da alaka da shugaba to kana iya ka samu wanda suke da alaka da shugaban ta hanyar suka tura sako wannan shi ne kenan sai idan daɗa tura ta kai bango babu wata hanya ba makawa inda za a bi to a wannan kuma wasu malamai suna ganin babu lahi a hito a bayan nasiha a gare su don saboda ajid da haƙƙi da yake a kai kamar da aka samu a asar wasu daga cikin magabata sun yi haka malici laƙat kana manhajus salaf haƙiƙa kuma ya kasance manhaji hanya ta magabata adamul inkari la'alani shine rishin inkari na bayyane watashir da kuma a kambama bi akhta'i walatul umur kambama kurakuran shugabanni amaman nas a gaban mutane ma'ana daga cikin hanyar magabata ba sa yin inkarin kurakuran shugabanni ba sa bayyana kurakuran shugabanni suna shela suna kambamawa a gaban mutane lima yufdi dalika ilal mafasid azima domin wannan yana jawo banna mai girma wal khuruji alaihim da kuma hito na hito da su wanda yake musulunci ya haramta wannan وقد قيل لأسامة بن زيد حقيقة كما أنت ما أسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تدخل على عثمان لتكلمه بذاك شقا وجن عثمان بكيمش مغانا معنى لوكا تندى ake zargin sa yana wasu abubuwa wanda yake tarihi ne mai tsawo ba za ka shiga wajen usman ba ka yi mishi magana akan wani laifukan da ake tugumarsa faƙala sai ce a tarauna anni la ukallimuhu illa asma'akum shin kuna ganin ba zan mishi magana ba dole sai na shiyar da ku ma'ana kuna ganin in zan mishi magana dole sai a gaban ku zan yi ku kuma dole in na mishi magana sai na zo na ce muku ai na je na ma kaza kaza kaza yace wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa baina yace na rantsi da Allah na yi masa magana a tsakanina da ni da shi ma duna an aftatiha amran aini ba zan so in bayyana wani al'amari ba la uhibbu an akuna awwalu man fatahahu kenan ba dan kuma yasa ban bayyana muku wannan al'amarin ba sai dan saboda la uhibbu an akuna awwalu man fatahahu ba na son in kasance ni na farkon wanda ya fara bude tsamana malam yace qala al-qadi iyad na so in fassara to sai dai ga malam al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala ya fassara abinda wannan magana ta al-imam usama bin zaid radiyallahu anhu take nuhi ina alqadi yake cewa muradu usama abinda usama yake nuhi annahu la yaftahu babal mujahara ai ba zai bude kowa ta bayyana wa babin nakir al-imam ta bayyana inkari ga shugaba lima yukhsha min aqibati dhalika dan abinda ake tsoro na abinda zai ibiyo wa baya bal yutalattafu bihi sai dai ana masa sannu sannu wa yunsahahu sirran kuma za a yi masa nasiha a asirce fadhalika ajdaru bil qabul wannan shi zai sa ya karba cewa kad bayyana Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah al-Imam Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa ya bayyana hadal manhaj wannan manhaji ma'ana wannan hanyar ta magabata faqala sai yace fa inna ba'd an-nas wasu mutane daidanuhu fi kulli majlisin aikinsu a kowanne majalisi alkalamu fi wulatil amr shine magana game da shugabanni walwuqu'u fi a'radihim da abkawa a cikin mutuncinsu wa nashri masawi'ihim da yada kurakuransu wa akhta'ihim da kuma da yada mummunan ayyukansu wa akhta'ihim da kurakuransu mu'ridan amma lahum min mahasin aw sawab wanda yake kuma ya ba da baya daga abin da suka yi na kwarai da kuma abin da suka yi na daidai ma'ana akwai wasu daga cikin mutane wanda aikinsu shine gayin aibin shugabanni kawai tare da manta abin da suka yi na alkhairi wannan tabbas ba adalci ba ne ka riƙa bayyana aibin mutum amma alkhairinsa ka ɓoye sa tabbas wannan ba adalci ba ne zalunci ne zalunci mafi girma shi ne mala ya ce wala rai ba an nasuluka hada tariq babu tantama akan cewa kama wannan hanyar walwako a fi aradul wulat da kuma fadawa a cikin mutuncin shugabanni la yazidul amra illa shidda babu abin da zai kara ma al'umma in ba tsanani ba fa innahu la yuhallu mushkilan ولا يرفع مظلمة فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة domin yin haka ba zai taɓa walwale matsala ba kuma ba zai taɓa ɗauke zalunci ma'ana ya kasance aikin ku bayyana aibin shugabanni kawai wannan ba zai taɓa walwale matsalar da ake a ciki ba ba zai taɓa kuma hana musu su shugabannin ba zaluncin da suke yi innama wa innama yazidul bala'a bala'a ba abin da yake ƙarawa in ba bala'i akan bala'i ba don me yasa domin kowane ne yana alkhairi amma sai ba a ganin alkhairin sai sharri yana yi ba a gai sai sharri to da ƙarshe me zai ce a ko na yi alkhairi ba za a bayyana ba don haka me zai hana in ci gaba da shirin da nake yi na dama shi kaɗai ake gani wannan shine kenan abin da yake nufi la yazidu la yazidu bala innama yazidu bala'an bi bala bala'i ne akan bala'i zai kara yaji al-imam ibn usaimin rahmatullahi alayh yace wa yujibu bughdul wulat wa karahiyatihim wannan yana wajabta kyamar shugabanni da kiyayya da su kiyayya da su shine bughdul wulat wa karahiyatihim da kuma kiyamar su wa adami tanfidi awamirihim da kuma rashin aiwatar da umarnin da suka yi allati yajibu ta'atihim fiha wanda yake dole yake wajabta yi musu biyayya a cikin wannan wa nahnu la nashukku yace mu ba ma shakka anna wulata al'amr akan cewa shugabanni qad yusi'un eh suna iya su kuskure wa qad yukhti'un qad yusi'un suna iya su munanta wa qad yukhti'un kuma suna iya su kuskure ka ghairihim min bani adam kaman wasun su na daga cikin yan adam fa inna kulla bani adam khata domin kowane dan adam mai kuskure ne wa khairul khata'in tawabun sai da mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda suke tuba idan sun yi kuskure ya ce wala na shuku aidan haka kuma ba ma tantan ba ma shakka annahu la yajuzu lana akan cewa baya halatta a gare mu an naskuta ala insanin irtakaba khata'an mu yi shiru akan wani mutum da ya aikatar da wani kuskure hatta nabdula ma nastati'u min wajibin har sai mun aiwatar abinda muke iyawa na wajibi na nasiha lillahi wal kitabihi ga Allah da manzonsa da littahinsa wal ya'immatul muslimin da shugabannin musulmai wa ammatihim da kuma gama garin su wannan asali hadisi ne da manzon Allah yake cewa addinun nasiha addini nasiha ne kulna liman ya rasulullah muka ce gawa ya ma'aikin Allah ta ce lillahi ga Allah sa kai nasiha kai nasiha dan Allah wali kitabihi da littafinsa kai nasiha da littafin Allah wali rasulihi da manzonsa kai nasiha ta hanyar yadda manzon ya karantar wali a'immatul muslimina shugabannin musulmai a musu nasiha ya zumi kuskure wa ammatihim da kuma gama garinsu ashe addini nasiha ne kalima ta nasiha min tana ɗaya daga cikin a irin kalmomin da malamai suke ce ma jawami kalim kalima ce wadda ta haƙumshi kalmomin masu yawa wannan kalimar da za a yi rubutu a kanta da ta zo a cikin wannan hadisin da za a yi rubuta littafi mai girma a kanta kan bayanin da ita kaɗai sai muna ababi na nasiha gidan zan ba ta hukunci da ma'ana ta nasiha maliki cewa fa'iza kana kadalika idan al'amari ya kasance kamar haka umarnin da maza Allah ya akan nasiha ce fa innal wajiba alaina kinan wajibi akan mu idan ra'aina khata'an idan muka ga wani kuskure min wulatil umuri daga shugabanni an nattasila bihim shafawiyyan mu kira su a baki au kitabiyyan ko kuma ta hanyar rubutu wani nasihahum mu yi musu nasiha saliki na bidalika akrabat turk a wannan ne za mu kama hanya mafi dacewa fi bayanin haq lahum a wajen yi musu bayanin gaskiya wa sharhin li khata'ihim da kuma bayanin kuskurensu sun mana'izuhum sannan mu yi musu wa'azi wa nuzakirahum mu tunatar da su bima fi ma yajibu alaihim a cikin abin da yake wajabta a kansu minan nushi na daga nasiha liman tahta aidihim ga wanda suke a ƙasansu wa ri'ayati masalihihim da kuma kula da maslahohinsu wa raf'u zulmi anhum wa raf'u zulmi anhum da kuma ɗauke zalunci daga gare su wannan duk yana yin da malamanmu suka kula da ni suka kula da bayanin haƙƙin shugabanni akan mi akan al'umma na yi musu nasiha ba tare da bayyana nasihan nan ba tare da kan ba mata ba allah ka ƙara yadda da malumanmu ka shirya da shugabanninmu akan hanya madaidaiciya wa ƙala sheikh salih al-fauzan a sheikh salih al-fauzan ɗaya daga cikin malamai wanda suke masu albarka a wannan zamani da malamai wanda a yanzu dai a cikin malaman da suke raye yana daga cikin na gaba-gaba a wajen ilimi da cikin shimawa ana yi da shekaru da kuma a nasiha ga al'umma yake cewa allah ya ƙara kiyaye sai ƙara masa lahiya wal kalamu fi wulatil umur magana game da al'amarin shugabanni min al-ghibati wan namima yana daga cikin gigara da annamimanci muhimma min ashaddil muharramat kuma su gigara da annamimanci suna daga cikin mafi tsananin abin da ya haramta ba da shirka bayan shirka wala siyaman idza kanat al-ghiba lil ulama musamman ma kuma idan ya kasance gigara ta kasance ga malumai ne ma'ana gigaran malumai ce wali wulatin umur da kuma shugabanni hada ashad wannan shine mafi tsanani ana gigaran malamai da shugabanni da ce mafi tsananin gigara lima ya tarattabu alaihi min al-mafasid domin abin da yake jawowa na daga banna min tafriqil kalima na raba kawunan musulmai wasu uzon da kuma munanta zato li wulatil umuri ga shugabanni wa ba'sil ya'si fi nufusin nasi da kuma tayar da kosuwa a cikin zukatan mutane wal qanut da kuma hudda tsammani na shugabannin yace wal qad istadalla al ulama min as salaf wal khalaf malumai magabata da kuma na yanzu sun ba da dalili akan wajabci da kuma haramcin cin naman malumai da shugabanni akan wannan bil ahadisi as-sabita da hadisai wanda suke tabbatattu anil mustafa sallallahu alaihi wasallam daga annabi zababbi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa min zalik yana daga cikin hadisan da suka tabbata akan wannan wanda malamai suke buga dalili da su an ibn abbas na farko daga ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da ma'aikinsa qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man ra'a min amirihi shay'an duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa ya karahuhu da ya kamaci wannan abun falyasbir alai to yi hakuri akan wannan fa innahu mufarakal jama'a domin duk wanda ya rabu da jama'a ta musulmai shibran kuna daidai da ɗani guda ne fa mata sai ya mutu mata mitatan jahiliya to ya mutu mutuwa ta jahilai Allah ya kare mu wannan nasiha ce daga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ko da kaga mummunan abu ga shugaba kai hakuri a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasbiru hatta talqawni ala alhawd ku yi hakuri har ku haɗu da ni a wajen tafki wannan ya faru ne lokacin da manzo Allah ya ce ma sahabbai ke cewa innahu man yashi minkum sayara ikhtilafan kaseera duk wanda na samu tsaware daga cikin ku zai ga sabani mai yawa wa umurin tankiruna da wasu abubuwa wanda za ku kyamace su da kuma zalunci daga shugabanni sai manzo Allah ya ce idan mu ga wannan ba za mu yaƙe su ba sai ce la la la ma aqamu fikum as-salah matukar dai suna sallah a cikin ku kyale su ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni a wajen tabki wannan shi ne ke malici an iyadu bin ghanam daga iyadu dan ghanam kala yake cewa kala rasulullah man arada an yansa hada lidhi sultanin duk wanda ya so ya ma wani shugaba nasiha fala yubdi lahu alaniyatan to kada ya bayyana ta a karara wal ya'khud bi yadihi ya riki hannunsa fa in sami amin minhu fa dhaka idan ya ji daga gare sa to sai madalla ma'ana ya yi daidai yi mishi nasiha in ya jiya to shi ke wa illa idan ba haka ba ka na addalladi alaihi to shi ya yi saddami ya ji da nauyin da yake a kansa idan idan kai ka ji da nauyin da kai ke a kanka maliki na gaba na anas ibn malik radiyallahu anhu qala daga anas ibn malik Allah ya shi ya ce nahana kubara'una shugabanninmu manyan mumin ashabi muhammadin daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da amince Allah suka tabbata a gare shi ya ce la tasubbu umara'akum kada ku zagi shugabanninku wala taghshuhum kuma wala taghshuhum kada ku yaudare su wala tubriduhum kada ku kyamace su ma'ana ku ƙi su wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi haƙuri fa innal amra qaribun domin al'amari a kusa yake Allahu akbar kannan shine kenan kai ka bada haƙƙin da yake akan ka me haƙƙin da yake akan ka shine kai biyayya ga shugabanni idan kai ka sabke nauyin ka kai haƙƙin su da haƙƙin ka da suka ci to wannan kuma ka jira ranar da hakkin kowa baya faduwa kasa za a kwato maka da hakkinka shine a ina a tashin alkiyama duka wannan da a ce diyawa daga cikin al'ummomi sun bi wannan nasihar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da diyawa daga cikin matsalolin da wasu kasashen musulmai suke ci da ba shiga a ciki ba mu ji yanzu a kasar Sudan yadda ta yi daidai kamin su fara wannan tashin hankalin na hito na hito da shugabanninsu an samu wani limami ya hau akan mimbari yana hudu ba yana nasiha akan haramcin hito na hito da shugabanni wallahi abin mamaki mutum na malami ne na cin wa'azi masallaci ya rikice suna ta kowa suna zagin shi kai ka isa ka hana mu kori wannan shugabannin ana ta hito yana cin hudu ba sai da malamin nan ya katse wannan hudubar kai sai da ta kai sun hau akan mimbarin nan suka sabkusa wallahi suka daka masa gashi su kore shi daga masallaci wani daga cikin masu goyon bayan su ya hau akan mimbari aka ida sallah ba ida ba yi wata biyu ba da wannan al'amarin gaba ɗayan garin ya kai ya zama to kaca kaca yan garin ma sun bar garuruwan duk wanda shi sudan a wannan lokacin ya san wannan yanzu sudan ta koma kamar jibishi alkhairin da yake hitowa ya koma sharri yan mata ana musu faɗi dukiyoyi an ruguza su makarantun ne an liƙe su mata diya sun koma zawarin ne yara diya sun koma marayu wuraren ibada sun koma wurin zub da shara da makabarta allah ya kare mu sha wannan fanɗari ma nasihar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta haƙuri da mi da shugabanni wanda suke shugabantar al'umma maliki cewa wa an ziyad al-adawi an karbu daga ziyad al-adawi kala yace kuwa kuntu ma abi bakrata na kasance tare da abu bakra tahta minbar ibn amir a gargashin minbari na ibn amir wa huwa yakhtubu yana cikin huduba wa alaihi thiyabun riqaq yana sanye da wasu kaya wanda suke haka sarara faqala abu bilal sai abu bilal ya ce unzuru ilal amir kai ku ji shugaba yalbasu siyabal fussaq yana sa kayan fasikai faƙala abubakar sai abubakar ce uskut ishiru samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon Allah yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi duk wanda ya kaskantar da shugaban Allah shugaban Allah a cikin ƙasa ma'ana khalifan Allah a cikin ƙasa ya ce khalifan Allah shine wanda yake shugaba kamar yana jago kamar yana khalifanci ne ga Allah madaukakin sarki kenan duk wanda ya ya kaskantar da shugaban Allah akan ƙasa ahanahu Allah wanda Allah ya dora shugaba akan ƙasa ahanahu Allah to Allah zai kaskantar da shi a ranar tashin alkiyama za an gane wannan kisar ba wai ɗaya ne daga ciki ana zama ana hudu ba sai a mai da suna wani ɗaya daga cikin tabi'ai sai kalli khalifa ya sanya wasu kaya wanda suke a lokacin mutanen banza ke sa kayan musa a lokacin khalifanci na daula ta umawiya an samu abubuwa wanda suke umurin tunkar yana saye da wannan kayan yana a cikin hudu ba sai gudan ya ce wani ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kai ku da allah wai shugaba ne ke sanya kayan fasikai yana faɗin wannan magana ya mishi tsawa ke shiru na ji manzo Allah yana cewa duk wanda ya wulakantar da shugaban Allah shugaban da Allah ya dora a kan ƙasa to Allah zai kaskantar da shi Allah zai wulaƙantar da shi sai nuna mishi mi nuna mishi haramcin yi ma shugaba wannan aiban tashi da yi masa izgili yan wa masu girma shugabanci abu ne wanda yake dole a cikin al'umma sai an same sa wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu yace mutane banza banza haka ba za su taɓa zamantowa a cikin aminci babu shugaba a haka kuma shugabanci ba zai taɓa musu amfani ba idan ya kasance shugabanninsu su ne ke idan kasance jahilansu su ne ke shagorantarsu a wani kauri na ibnu abi talib ali ke cewa la yuslihu annasa illa amirun barrun aw fajirun yace mutane ba za su taba inganta ba za su taba samun inganci ba sai ta hanyar shugaba na gari ne ko na banza dole dai ne sai ta hanyar shugaba rishin shugaba bala'i ne ko da ko a ce na dare guda ne Allah ka shirya mana shugabanninmu sannan ka ƙara wa malamanmu lahiya ka ba mu ikon yi musu biyayya ka shirya da mu gaba da akan tafarki madaidaici ka shirya da 'ya'yanmu ga yin biyayya ga shugabanni da malamai inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله